أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم صد الجنان وعدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد أحباب رسول الله أحباب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙara ba mu ikon haɗuwa ta wannan kafa a wannan rana ne albarka ranar talata wanda yake daidai da hudu ga watan almuharram sabuwar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira wanda ya yi daidai da a wato biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya alhamdulillah yau za mu gabatar da darasinmu na biyar cikin jerin darussanmu a littafin al-mubir na maulana shekul islam al-shekh sharif ibrahim saleh al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna ma'ahu amin ya rabbal alamin in ba manta ba a darasinmu na baya mun tsaya a gabar da shaykh zai fara magana akan abin da ya shafi zurfafawa da kuma wuce gona da iri cikin al'amari na addini. Kafin shiga wannan gaba ina so in ƙara jan hankalinmu akan mahimmancin abin da ake so a ja hankalinmu a wannan gaba. Lallai kowane abu, komai kyansa, in har mutum ya zamo mai zafafawa da zurfafawa a cikinsa, to zai zama sanadiyya ta wato zurfafawa da zafafawa sai ma ya kai shi ga fita daga tsari a jirgi. Shaku Islam yana so ya nuna mana a cikin almugiyar tunda za a yi magana akan matsaloli daban-daban wanda ake jayayya a kansu. bayan ya nuna mana cewa lalle daga cikin matsaloli a baya wanda suka da matsala a cikin addini akwai wato zafafawa to kuma sai yake so ya nuna mana cewa wuce gona da iri da guluwi wani sababi ne babba da ya haifar da saɓani tsakanin al'umma gaskiya ga ta kana kallanta amma zurfafawa da zafafawa da guluwi sai ya kai mutum da ga gaskiyar ka ɗauka ko ka yi wa abokin saɓaninka adalci amma wannan dalilin zai sa za ka ga cewa ba za ka taɓa gamsuwa da shi ba musamman a wannan lokaci mutum zai ga gaskiya amma kuma abin takaici ta zo masa ta wani waje wanda ba ɓangaren da yake tsammanin gaskiyar za ta zo ba don haka ba zai yi aiki da ita ba wannan babbar fitina ce da take haifar da saɓani a cikin addini kowane irin zamani kuma tana iya zamantowa illa ga al'umma da ɗorewar zaman lafiya a tsakaninsu sai yace al-guluwu da lafazin guluwi da tanassu'i kusan duka ma'anoni ne guda ɗaya guluwi zurfafawa zafafawa wuce gona da iri tanassu kuma zurfafawa a cikin wani al'amari da shaddadawa ta yadda zai wuce ka'idar da aka sa لقد حذر الله في كتابه العظيم أهل الكتاب آه شيخ الإسلام شيخ الشريف yace lallai ubangiji ya yi gargaɗi a cikin littafinsa mabuwayi ga ahlul kitabi wa fi dumni zalika a cikin abubuwa wanda Allah ta'ala ya yi magana a gare su tahziru sa'ir sa'ir al-umam من الغلو والتنطع والطغيان ومجاوزة الحدود yace daga abubuwan da Allah ya ja hankali ya yi gargaɗi shine ya yi gargaɗi ga al'ummu gaba ɗaya akan wuce wato wato wato za- zurfafawa da wuce gona da iri tare da zurfafawa da tsanantawa da kuma adduguyan shine shishigi wa mujawazatul hudud da kuma abin da ya shafi wato ƙetare iyaka shine kamar abin da Hausawa ke cewa wuce gona da iri qala ubangiji ta'ala yace kul ka faɗa musu ya rasulullah ya ahlul kitab ya kuma abota littafi la taglu fi dinikum kar ku zurfafa a cikin lamarin addinin ku gairar haƙƙi in ba kan abin da yake na gaskiya ba wala tattabi'u ahwa a qaumin kar ku bi soye-soyen zukata na waɗansu mutane kad ballu min qabl wanda a baya sun riga sun bata wa adallu kasiran kuma sun batar da mutane masu yawa wa dallu an sawa'is sabil sun bata daga barin hanya madaidaiciya sawa'is sabil hanya madadai- madaidaiciya wa ma waqa ahlul kitab a shakar sharif ya ce ma'abota littafi yahudu da nasara ba su afka cikin wannan a matsala ɗin ba fi hadal guluwi a cikin wannan zurfafawa da zafafawa illa ba da zuhuril ahwa sai bayan bayyanar soye-soyen zuciya wal ikhtilafat da saɓane-saɓane wan niza'at da jayayya bainahum a tsakaninsu abin da yake kawa guluwi yawan saɓane-saɓane yawan jayayya wa'annan ba sa yi da wa'annan wa'annan ba sa yi da wa'annan sai ta kai ga duk gaskiyar da ta zo daga can ba gaskiya ba ce a wajenka kuma duk ƙaryar da ta zo daga wajenka sunanta gaskiya kuma duk ƙaryar da wato duk gaskiyar da ta zo ta daga can sunanta ƙarya wannan shine babban abin da yake zamowa ta hadith kabir babbar barazana da ɗorewar zaman lafiya da kuma ɗorewar zamantakewa ta kwarai da adalci tsakanin al'umma a kowane irin zamani fa aqabahum zalika fistan to bayan samuwar jayayya da saɓane-saɓane abin da ya bibi baya shine fiskan kangarewa wa zulman da zalunci wa tubiyanan da shishigi wa kufran sai sai kuma kafirci sun mantasharat baina jami'i firaqihim al-adawat wal bagda sai zamo ya yaɗu tsakanin dukkan a firkoki nasu wato a dukkan wata ƙungiya da jama'a da aka samar masu wata fahimta a cikin ahlul kitab sai ya yaɗu tsakanin su adawa da gaba kamar yadda yake tsakanin musulmai wal iyadu billahi a wannan lokacin yadda ake adawa da gaba ga mutane suna rayuwa ta irin wanda ake cewa ba sa ga maciji wato in wani ya ga abin da zai cutar da dan uwansa musulmi ma murna yake saboda sabanin da yake tsakanin su intisharun nar fil ashim irin yadda gaba bayan an samu sabane sabane da yawan jayayya to irin yadda gaba ta yaɗu a cikin sa kamar yadda wuta ke ke yaduwa ne a cikin kaikayi kaikayi irin na budu wato misali an yi sussuka a gona an tara kaikayi kaga in aka sa masa wuta yadda zai zai zai zai fantsama ya yaɗu a cikin kankan wannan lokaci to da zarar an ce an samu kungiyoyi sun yi yawa na addini kuma akwai jayayya tsakanin su babu fahimtar juna abin da zai afko a ƙarshe shine za a dinga samun yawan wato adawa da yawan gaba tsakanin wannan al'umma ɗin shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyanan wa kufra saboda kasancewar kai ba a irin fahimtar su kake ba ya rasulullah sai zamo abin da aka saukar maka na gaskiya yana ƙara wa da yawa daga cikin su ma unzila ilaika irin abin da aka saukar maka daga min rabbika daga ubangijinka yana ƙara wa da yawa daga cikin su duguyanan shishigi wa kufran da kuma kafirci wa alqaina bainakum al-adawa wal bagda to su ma kuma tsakanin su sai muka jefa musu wato a adawa da kiyayyar juna ila yawmil qiyama har zuwa tashin alqiyama kaga wannan babban misali ne da yake tabbatar mana da cewa dan har an samu al'umma waɗanda suke rayuwa akan irin wannan sabani to lalle za a samu babbar damuwa a cikin al'umma a kowace iri ce wa qala fil nasara sannan Allah madaukakin sarki yana magana akan nasara ba'da nisyanihim bayan manta mantuwa da suka yi liwasayan lahi a da wasiyoyi na Allah madaukakin sarki wa tarkihim alwuquf inda ma hudda lahum da kuma barin tsayawa akan abin da aka iyakance musu Allah ta'ala ya ce wa min allazina qalu inna nasara yana ga waɗanda suka ce a su nasara ne akhazna mithaqahum muka riki alkawari a wajen su fanasu hazzan mimma zikiru bihi sai suka manta wani rabo daga cikin abin da aka musu wa'azi agarai na baina kuma al'adawata wal bagda Allah ta'ala ya ce sai muka jefa muka rudar a tsakanin su abin da yake na adawa wato da kuma kiyayya ila yawmil qiyama hatta tin alqiyama wa sawfa yunabbi'ukum Allahu bima kanu yasna'un lalle ranar alqiyama Allah zai ba su labari irin abubuwan da suka zamanto suna aikatawa a kala Salih bin Ahmad bin Hanbal Salih dan Ahmad dan Hanbal yana faɗa fi masailihi an abiki a cikin irin tambayoyin da yi wa babansa a wasu altuhu an hadisi ibn Abbas yace ina tambayar sa akan hadisin Abdullahi dan Abbas wanda manzon Allah yake iyyakum wal gulu ina gargadar ku gabarin zurfafawa da wuce gona da iri a cikin lamarin addini fa inna ma ahlaka man kana qablukum al-ghulu manzon Allah yace domin yana daga abin da ya halakar da al'ummar da suka zo kafin ku shine wuce gona da iri da zurfafawa a cikin lamarin addini qala abi sai a lokacin Salih dan Imam Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa babana yace la taglu fi kulli shay kar ku zama masu zurfafawa a cikin kowane irin abu hatta al-hubbu wal bughdu hatta soyayya da kiyayya soyayya in ta yawa tana hallakarwa kiyayya in ta yawa tana hallakarwa soyayya in ta yi yawa sai ta kai mutum ga hallaka ya afka cikin abin da bai dace ma ya jingina ga masoyi ba ko kuma haka na ita ma kiyayya qultu maulana shekha sharif sai ya ce fa idza arafta haza to kai ku dan uwa in har ka san haka fa innahu sa'a bil hadisi to lalle ya inganta ba a cikin hadisin manzon Allah Aulu alaihi salatu wassalam halakal mutanaqqi'un manzon Allah ya ce masu zurfafawa su tsananta a cikin lamarin addini din nan to lalle waɗannan mutane sun hallaka a falgulatul mutanaqqi'un su ba masu zafafawa da zurfafawa kuma masu wuce gona da iri fi kulli millatin a cikin kowace jama'a a wani halatin ko wani tafarki hum ula'ika allazina su ne wa'annan wa'anda yarkabuna shaɗaɗ al'umur suna hawa gaɓar al'amura gaɓa ta al'amura wa yujawizuna hududa kuma suke ƙetarewa iyaka wa yubaliguna fiha sai ma kaga suna wato mubalaga suna wuce gona da iri a cikinta wato suna tsallake iyaka suna zurfafawa a ciki hatta yukharriju bil mashru'i min wajhi shar'i har sai wato sun fitar da abin da yake shari'a ta tsara shi a shari'anta akwai shi amma sai su fidda shi ma daga tsarin yadda shari'a take nufi saboda tsawon zamu ba wasu wannan haka tsari kuma yake a kowane lokaci duk lokacin da mutum yake mai yawan zafafawa ga ga tsarin da aka ajiye shi amma wannan zafafawa sai ta sa ma ya fidda abin akan tsarin da aka ajiye shi ila wani in mubtada sai su kai ga abin da shari'a ta ajiye zuwa ga wani tsari wanda yake na bid'a ne yunasi hikmata tashri wanda karshe har ta kai ga su ma kore hikima ta shari'a a cikin sanya wannan abu din wa simatihi da kuma sauki na shari'a a cikin wannan al'amari din falgulatu fi babu tauhid yanzu misali mu ɗauki tauhidi abu ne mai kyau in ana magana tauhidi tsari ne mai kyau amma masu wuce gona da iri a cikin babin tauhidi wanda suka ɗau al'amarin tauhidi suka zafafa to wanda suka zafa a wannan wajen humul ladina kharaju kharaju kai ila hududil waswasa su ne waɗanda kharaju suka fita ila hududil waswasa zuwa ga iyaka ta waswasi fa shakku fi imani da inna sai ta kai su ga kowa ma abun su suna shakku akan imaninsa kankanin abu sai ya kai ga kafirta mutane komai kankantar abu in ya zo su abun su kawai wani kafiri ne wato kalmar cewa abu kaza kafirci ne ko wani kafiri ne abu ne mai sauki a wajen su abu ne mai sauki a wajen su saboda tsananta wasu a cikin al'amarin tauhidi ya sa suna kallon cewa duk wanda ba su ba ma kafiri ne kawai wa akrajuhum min al-millati kuma su fidda mutane da yawa daga cikin tafarki na addini la li shay'in ba dan wani abu ba illa li annakum yu'minun saboda su suna ba da gaskiya wa ya'taqidun suna kullawa a zukatansu wa ya'malun suna yin aiki fi hududul amri akan iyaka ta umarnin Allah gurgudan fahimtar su wa kadhalika al-gulat haka nan masu zurfafawa da wuce gona da iri fi babu tasawuf a cikin al'amarin jaran zuciya ma abota dariƙa kenan haka nan a cikin yan dariƙa dan zurfafawa a cikin yan dariƙa hum ulaika allazina balaga bihim al-amr sune wa'anda al'amari ya kai su ga ila tafsirih bi fasl al-haqiqati al-shari'a sunan za ka ga sun raba tsakanin hakika da shari'a kawai wasu ma an kira su da suna ɗan hakika ne hatta kai ga za ma su kalli wanda ba ɗan tsarin su ba sai a ce ai wani bai san Allah ba ko ku duk wanda baya irin rashin hankalinsu abinsu wannan mutumin ba ma akan tsari yake ba ko ku iya inda suka zo abin da suka fahimta shine kawai matuƙa duk wannan mutumin ba sa ɗaukansa a cikin wani abin da yake mataki na shari'a za su yi jifa da shi shi ne a nan maulana ashirin yake cewa hatta wasalatul waqa habibu ali har sai da wauta ta kai ga wasu daga cikinsu ilal qaul ga faɗi da anna fulanan mahjub zaka dana ta aiwa na mahjubi ne mutum yana sallah yana azumi yana qur'an aiwa na mahjubi ne min alin shari'a saboda mutane sun tsaya akan aiki na shari'a sai a ce ai tsayawa ka kula da shari'a din nan ai hijabi ne komai kar a yi shi daidai kawai in ba a yi shi daidai wannan shine kawai tsari amma an yi abin nan daidai ta a ce ai hijabi ne ta su iya abin daidai da ma sun watsar sun yi kowanne ɗaya au ya amalu bi shari'a ko ko suna kallon mutum cewa madubi ne kawai saboda yana kiyayewa dokoki na shari'ar musulunci falqad asbata al-ghazali tabbas al-Imam al-Ghazali ya tabbatar anna man kada dukkan wanda ya riya anna al-haqiqata tukhalifu shari'a cewa wato haqiqa ta saba wa shari'a wai shi ya fahimci wata haqiqa wanda wannan haqiqa tana nuna cewa komi ba komi bane zai iya wasan sa a cikin addini zai iya watsi da ingantaccen tsari wannan shi ne abin da haqiqa ta kai shi ga haka a hujjatul islam al-imam al-ghazali maulana shek yake ba mu labari cewa lalle ya faɗa mana duk wanda yake da irin wannan tunanin kada wa fi mahawil kufri lalle ya afka cikin wani babban rami a makangara ta, magaji irin na kafirci walau a nazarto yace idan da zan duba ko walau nazarta afwan idan da za ka duba ila awale zuwa ga yanayi na ada tasawwuf zuwa ga yanayi na makiya sufanci wa adiyahi da masu da'awa irin na sufanci masu da'awar cewa su sufaye ne na gaskiya amma kuma ayyukan su kawai magana ne bai da alaka da wani abu da ake ta sufanci lawajatta jami'a za ka same su gaba ɗayan su ma darrahum shay'un babu wani abu da ya cutar da su siwal gulu sai wato wuce gona da iri da zafafawa fi ara'iyyam cikin dukkan ra'ayyukansu wa atizalihim shari'a da yadda suka kauracewa shari'ar musulunci fallazi yunkiru yunkiru rukunan ihsan kaga wanda yake inkarin wani rukuni na ihsani wa yara yana kallon cewa anna dina lalle addinin musulunci kattamma bil islam shi kawai ya cika da musulunci wal imani da kuma makami da imani akwai wanda suke kallon cewa an shiga wani batun insani muraqaba mushahada mukashafa duk wannan ba addini bane su kawai ta iya abin da yazo a makamul islam da makami na imani shi kadai suke kallo a matsayin musulunci wadana shaka yake cewa duk wanda yake da tunanin irin wannan faqad asbata mantiqiyan to a hankalce ya riga kamar ya furta cewa annahu lam ya'mal bid-din qatl kamar yana nuna cewa shi bai ma taɓa yin aiki da addini ba izil ihsan ba don komi ba saboda wannan ihsanin kuwa rukunin niyya shine rukuni na niyya a cikin addini allati la tusihhu al a'mal bidunha wanda ba wani aiki da zai inganta sai inda kyakkyawan niyya wa haka za man ankana man ankara rukunan islam haka duk wanda ya inkari rukuni na musulunci wal iman min musammin din da imani da duk abin da ake kira da shi addini faqad ankara zatul haq duk wanda ya inkarin wani abu a cikin addini ko rukuni na musulunci ko na imani in dai a cikin wannan makamatin din din kai inkarin wani abu kamar ka inkarin zatin Allah madaukakin sarki ne wa jami'i ima wajabal imanu bihi da kuma dukkan abin da ya wajaba a imani da shi saboda dukkan abubuwan nan guda uku da Islam da iman da ihsan daga Allah madaukakin sarki suke to tunda akwai Islam akwai iman akwai ihsan ba yadda za a yi mutum ya rushe foundation sannan ya ce rufi shine asalin gida koko ba yadda za a yi mutum ya rusa katanga katanga da ta rike rufi ya ce gida zai zauna da foundation da katanga da rufin da yake rufewa gidan dukkan su wajibi ne sai mutum ya yi kokari ya tabbatar da cewa ya ya ya inganta su ya ya kula da kowane ɗaya daga cikin makamai ba tare da rarrabewa ɗaya daga cikin su ba wa min huna anan awaddu an unabbiha ikwanana Mulana Sheikh Sharif yake cewa ina so na faɗakar da wasu daga cikin ƴan uwanmu har su ma kanu a ko ina ta kasance anna hadhihi al marika lalle wannan jama'a wanda suka fice akan tsari allati tas'umu li nafsiha haqqan fi tariqa wanda suke riya wa zukatansu cewa su suna riya wa zuciyar cewa ai a cikin lamarin tafiyar ɗariƙa su kaɗai suke da haƙƙi don irin masu zababawa cikin al'amarin haƙiƙa ɗin nan su tsammanin da suke wanda duba ɗan cikinsu ba wannan mutumin kwata-kwata ma ba ma ɗariƙa yake ba su suka san ɗariƙa su suka san yadda ya kamata a yi ɗariƙa su ne ma a haƙiƙanin masana ingantaccen tsari a cikin ɗariƙa amma duk wani koma bayan su a gunsu wannan ba cikakken ɗan ɗariƙa ba ne a duna an tafta ikahu a tafafatar ruku bayan ashabu shekar tijani wa kula fa'iki har ma zai ta ga cewa suna ma raba tsakanin almajiran shehu tijani da kalifofinsa wata da intisaba ila maulana shek ibrahim Niyas bin Alhaji Abdullah Niyas sai kaga suna dindina kansu cewa ai su almajiran Shehu Ibrahim ne su na tare da Shehu Ibrahim ne wasu kazzibu ala alwaqi kuma su ƙaryata hakikanin abin da yake waƙi'i a cikin wato a a a cikin hakikani na dariƙar Daniya da anna man lam yantasib ilaiha cewa duk wanda bai jingina zuwa ga tsarin su ba yan musamman yan hakika din nan da masu zafafawa hatta mutane da yawa wanda suke zafafawa a cikin al'amarin tsaira sai a kalli cewa ai wani baya cikin tsari kaza kuma da Allah mai yin maganar faira faira din nan shi kansa bai fahimci hakikanin manhajin da ake so a tafi akan faira din ba sai ya ce ai wani ba dan faira bane saboda kawai bai gamsu bai zo ya yadda da wani abu na wauta da shi wancan mutumin ya yadda da shi ba shi kenan sai ce ai shi shi ba ba akan faira yake ba to don haka sai su kalli da annan mallam yan tasu ilaiha duk wanda bai jingina zuwa ga irin ayyukan su ba fa huwa munkirun sai ana ai wani munkiri ne har ma su kai ga sai ka gana to ai wani mukin shi Ibrahim ai wani baya tare da shehu ai wani makiyin shehu ne menene kiyaye shehu saboda kawai baka yadda da rashin hankalin da suka yadda da shi ba saboda kawai baka yadda da tsari mafi mummuna wanda ba yadda da shi ba a nan lalle wannan matsalar tana nan tana na so a cikin yan dariƙa kuma tana nema ta zama wata wannan wata wato wani abin ado waɗansu suna amfani da sunan faira kawai amma fairan harshen su ne yake furtawa ba su da alaka da manhajin faira ta Maulana Shehu Ibrahim me ce ta fairan Shehu Ibrahim duk mutumin da aka same shi akan manhaji na fairan Maulana Shehu Ibrahim zaka same shi mai tsayawa ne akan dukkan wani tsari ingantacce na manhaji wanda manzon Allah ya zo saboda shi Shehu Ibrahim yana cewa wa ahlu zamani kulluhum faza raqiyan siwa man qala nahji asira hawa'i dukkan mutanen zamani na kowane ɗaya daga cikinsu ya samu ɗaukaka da ci gaba a cikin sanin Allah sai dai wanda ya kauce wa tsari na na khairata to zai zamanto ribataccen son zuciya ashe anan za mu gane ribataccen son zuciya wanda ya kauce akan karantarwar manzon Allah ya kauce akan karantarwar alkur'ani wannan ba dan faira bane hakikanin dan faira shine mutumin da zai tsaya akan karantarwar manzon Allah ya tsaya akan karantarwar da addinin musulunci ya zo da shi ya tsaya akan karantarwar imani da kuma wato dukkan karantarwa ta ihsani sabanin yadda waɗansu suke tsammani cewa wani abu na surutai na shirme shine hakikanin abin da ake nufi da faira subhanaka hadha buhtanun azim wannan ba shine hakikanin abin da ake cewa faira ba mulana shekar sharbi yana cewa a wa mutum munkiri ne aw mahzubun ko ko a'a ai mahzubi ne shi aw ghairu sahihun nisba ila shaykh tidani ko ko a ce a'a ai ƙarya ne ai wani ba ma shi da kyakkyawar dinginuwa zuwa ga shehu tidani sai a kira mutum kawai mutum shehu tidani da shi saboda me saboda bai yarda da abin da su suka yarda da shi ba ila akhir dalala shek yace da ƙarshen bata-bata da yawa wata dawuza da ƙetare-ƙetaren iyaka da yawan gaske wanda suna nan zingin a cikin wannan ɗariƙa tamu musamman da tijjaniya allati yanhajuna biha wanda suke faɗar ta fa inna shaykha at-tijani amma yake maulan mu shaykh tijjani wa jami'a khulafaihi da dukkan kalifofinsa ka shaykh islam al-hadi ibrahim yak da kamar maulana shaykh ibrahim radiyallahu anhu wa ghairihi da waninsa bari'una minha duk sun kubuta daga wannan aiki ba su da alaka da abin da waɗannan mutane suke aikatawa fa khulafa'u shaykh kalifofin shaykh tijani hai su kan ko ina suke fi sharqi aw garbi a gabashin duniya ko a yammacin duniya kulluhum dukkan su nisbatuhum sahiha nasaba su zuwa ga shaykh tijani jinginuwa su zuwa ga shaykh tijani mai inganci ce wa salasilihim qa'ima kuma igiyar su sarkar su wacce ta kai su ga shaykh tijani tsayayya ce wasani fi ayi wahidin minkum dukkan wato suka akan suka ga ɗaya daga cikin su huwa qanin fil jami' lalle suka ne akan dukkan su gaba ɗaya in ka samu wani almajirin shi Ibrahim ko almajirin shi Tiddani ka zage shi ka ci mutuncin sa to kamar ka zage dukkan almajiran shi Tiddani ne gaba ke ɗayan su wa mujibul linsilakai muta'aqihi min tariqati tijariya kuma duk mutumin da ya afka cikin cin mutuncin bayan Allah almajiran shau tijjani ko almajiran shau ibrahim dan ba su bi irin tsarinsa ba a cikin yan ɗarikar wannan abu ne da zai wajabta masa ficewa a cikin ɗarikar ma ba tare da ya sani ba bila khilafin a'lam ba tare da wani sabani da na sani ban ji maulana shayar wato babu wani sabani da ya sani wanda yake nuna cewa a a duk wanda yake zagin wasu ba'ari daga manyan almajiran shau tijjani ko shai ibrahim lallai wannan mutumin zai iya fitowa daga cikin ɗariƙa li anna zalika min ittiba ila hawa dan wannan aiki yana ɗaya daga cikin bin son zuciya almujibul muqti wanda zai jawo mutum almaqti wato kiyayya samun kiyayya daga Allah madaukakin sarki wa hadha al-aslu ma'khuzun min ash-shar'i lalle wannan abun kuma da muke faɗa ya samo asali ne daga wato shari'a fa fi asalibur rudud daga cikin salo na wato raddi alqur'aniya na alqur'ani alal mu'anidina ga wanda suke masu tsaurin kai qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa yamkuruna wa yamkurullah suna mungun tanadi Allah kuma yana saka musu da wannan mungun tanadi din nasu wa yaqulu aidan Allah yana cewa yukhadi'una Allah suna bayyana cewa su masu yaudara ne ga Allah madaukakin sarki wallazina amanu da waɗanda suka ba da gaskiya wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba face kawo kansu wa yaqulu aidan a wani wajen Allah ta'ala yana cewa wai za qila lahum amanu kama amana nasu in aka ce da su ku bada gaskiya kamar da sauran mutane suka bada gaskiya qalu anu'minu kama amana subha sai su ce amma bada gaskiya kamar da wawaye suka bada gaskiya ala na'am innakum humus subha lalle su sune wawaye fa fi hadhihi al-ayat Maulana Sheikh Sharbi ke cewa a cikin wayannan ayoyi da muka muka ambata wa safahumullahu ta'ala bi naqidi kasrihim Allah ta'ala ya ya wato sifanta su da abin da yake warwarewa dukkan wata manufarsu fa wusifu bil gafala a wani wajen Allah ya sifanta su da rakkanannu wal falaha Allah ya sifanta su da wauta na rauni irin na ra'ayi shi na nasabu zalika dimnan ila gariyam ta yadda suka jingina wannan a a- ga wanda yake wannan su kama wusifu bi safaha kama yadda aka sifanta su da wauta ala taqiqi a wajen tabbatar da wato al'amura hina ataqadu zalika fil ghaib ta yadda suke tsammanin cewa wani ne ya hallaka ba su san cewa kuma su ne a cikin hallaka ba da yawa mutum zai na tsammanin cewa shi akan gaskiya yake amma kuma shine a cikin hallaka din waninsa da yake zagi din shine akan gaskiya kamar taɗanna'a duk wanda ya zurfafa a cikin lamarin addini wata jarra ala muslimin yayi wani ganganci akan wani musulmi bi taksiri wajen kafirta shi faqad lazima kul kufru to shi wanda yake wa dan uwansa musulmi din kafiri to shi kafirci ya lazimce shi wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir duk wanda yake wa dan uwansa musulmi ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to ɗaya daga cikin su lalle ya musayi wannan kafirci din in wancan din ba kafiri bane to mai faɗan magana din shi ya kafirta walaqad jawazat hadhihi al-firqa hudud al-aql irin waɗannan mutanen masu magana cewa su su suka san Allah su su suka san shehu su su suka san tafiya hakika maulana sharif ke cewa sun riga sun ma fice a daga kan iyaka ta hankali wannan al daga kan iyaka ta cirowa fi tasarrufa a cikin irin juye-juye nata faqad sidrat a hakika ta bujar wa ma zalat tasduru minhum af'al faqad sadara wa ma zalat tasduru minhum af'al hakika a ba a gushe ba har yanzu wayansu ayyuka suna fitowa daga wajen waɗannan mutanen wal iyazu billahi a wannan zamanin namu ya kai ga su batanci ma lokacin ga manzon Allah ga shi nan dai su aikata irin abubuwan da suka ga dama na saban Allah duk fa da nufin cewa su su ne akan gaskiya wanin su ne akan bata kuma su yi abu na rashin hankali rashin hankalin shi ma shine gaskiya wanda ya zama a cikin tsari na nutsuwa shi kuma shine akan tsari na faɗa wa alfazan da maganganu la tasduru wanda magana ce ba za ta taɓa fitowa ba illa min al majalin sai daga wanda yake mahaukaci marar hankali awil murjidina ko ko magana da zaka ji wani lokacin sun furta ba za ta taɓa fitowa ba sai a wajen mulhidi mai ta samuwar Allah maɗaukakin sarki wa ashna ma fi zalika abin da yafi komai muni a cikin wannan aikin nasu gaba ɗaya shine an yunsibu hadhihi al-akadib wal adalil ila shaykh al-islam maulana shaykh al-hadi ibrahima bin al-hadi abdullahi niyas maulana shaykh al-sharbi ke cewa abin da yafi komai muni aikin da suke aikatawa sai su zo su aikata mummunan aiki kuma su zo su jingina wa maulana, maulana shi ibrahim su ce ai wannan aikin na maulana shi ibrahim ne allazi dalla tsawali hayati yad'u ila islam wanda maulana shi ibrahim iyakar rayuwarsa gaba ɗaya kowa ya sani ba abin da yake kira sai akan musulunci a wurare guda biyu ko ba ba- shi ba abin da ba guda wurare da yawan gaske a cikin dewan da maganganunsa wato a rayuwarsa shi ibrahim ba ma abin da yake muradi yake so in ba daga lamarin addini ba muradi ya rafu addini wasu sunnatin lati ta ja'ala al aqwam fi kulli qaryati wannan magana shi Ibrahim ce muradi na yace in daga addini na daga sunnar manzon Allah wanda a garuruwa da yawa an jahilce su a alƙaryu da yawa an jahilce su ba shi da wani muradi in ba wannan ba yana haluddin khairu zikri والسنة التي عن المصطفى صحت وتلك جوائي ita wai menene addinin ne in ba mutum ya bi sunnar manzon Allah ba ya yi riko dan Allah ai babu wani abu addini in ba wannan ba in ku na yi riko da wannan yake to ni hakika na samu hakikanin magani na da nake bukata Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh yana nuna mana cewa da'awan Maulana Sheikh Ibrahim ta ginu ne akan wannan tsarin ba akan wasu surutai da abubuwa da suka fita a tsari na hankali ba a na'am fi sabili himayatihi domin kiyayewa addini wa hirasati aqidati da kuma kiyayewa aqidar musulunci waliyan fillahi yana mai jibinta lamarinsa ga Allah mu'adiyan fihi yana kuma kin duk wanda ya zo da wani abu wanda yake na kaucewa addinin ne wa ubliyati zalika ahsanal bala kuma Allah ya jarrabe shi kyakkyawar jarrabawa ta irin nasarorin da ya samu a cikin wannan da'awa ta wa ma zal ala zalika hatta laqiya rabba shi Ibrahim bai bushe ba akan wannan tsarin har ya sadu da ubangijinsa wa laqad naqashtu wahidan min zu'ama'ihim Maulana Sheikh Sharif yana cewa na gamu da wani daga cikin masu riya irin wannan da awadin tasu in lam yakun huwa ra'asuhum in ma ba zan iya ce muku shine ma shugaban su ba wa imamuhum kuma jagoran sa fi hadhihi bid'i a cikin waɗannan bid'o'i da suke da'awa wa tajawuzat da ƙetar iyaka yau malike wata rana mun haɗu ɗaya daga cikin su fi taharimihi li zaba'ihil muslimina saboda yana cewa ya haramta cin yanka na musulmi bi hujjati annahum mushrikun yana gaba hujjar cewa ai sauran musulmi gaba ɗayan su mushrikta ne wala ilmi ni kuma na san cewa bi annahu yu'adi shari'a wa yu'aniduha shi Maulana Sharbi ce ni na san mai yin wannan maganar yana gaba da shari'ar musulunci kuma yana kaurace mata yana jayayya da ita qultu lahu sai na ce masa bi manifata da fi hada da kake cewa kar a ciyar kan wasu musulmai kai da wa kake kwaikwayo a cikin wannan akida taka qala li bi shaykh islam sai ce ai da shaykhul islam shay ibrahim kenan fa qultu lahu sai na ce masa inna ni qabaltu shaykh islam fi iddati amakin wa bil akasi fi kano Maulana Sheikh Sharif yana cewa ni mun gamu da Sheikh Ibrahim a wurare da yawan gaske musamman ma a garin Kano. A wada'ani li tanawuli ta'amul gada'i ma'ahu bidar Amir Kano. Maulana Sheikh Sharif yana cewa wata rana har Sheikh Ibrahim da kansa ma ya kira ni mutu abincin rana tare da shi a gidan sarkin Kano. Waje a bikirfan mashwiya kuma an kama masa raguna wanda an soya su walhum an kama masa nama wa firas kuma an kawo masa wato kaji an yayyanka kasira mai yawa ba ma ra'aytu husa al'adan an kai ta zabiha amma sai ni ban taba ji shi Ibrahim ya ce ta yaya aka yanka su ba ban taba ji yayi wani tambaya ba wala amman zabaha ban taba ji ya tambayi wane ne ya yanka su ba wa haka za shi anu gofi kulli asfari wal hilati to haka mu muka san shi a cikin dukkan tafiye tafiyensa da bulaguransa faqad ya'kulu ma qaddima lahu shi Ibrahim yana cin abin da duk aka kawo masa wala yunaqashu kuma baya tattaunawa akan ya aka yanka wala yabhasu kuma baya bincike ma damal mudifu musliman matukar a wato a wato a matukar wanda ya sauke shi nan musulmi ne fa qala li yati min idan sa'akulu mimma zabahu talamidatuka lalle zan sai daga abinda wato almajiranka suka yanka unzur ila hadha tanaqul to wai da sharbi ke faɗa masa shiga da suka da shi Ibrahim sai ta to kai shi ke yanzu daga yau duk abin da almajiranka suka yanka tun da har kun ci tare da shehu to ai kai ma nan gaba in dai ɗalibin ka ne yanka abu ko almajirinka to sai na tinasa ita ku duba ku ga tsantsar wuce gona da iri ana ɗora shi a hanya amma shi yana ƙara sabon tawili a ciki wal kasbul bayyin wal iftira ala shari'ati wal algarra da ƙarya bayyananniya da kirkira a cikin abin da yake shari'a bayyananniya hunaka tazawuzar gaira hazihi ya alamu kullu man sami'aha ko akwai ketare iyaka da yawa wanda duk wanda ya ji ta ya sani a wai tsala alaiha ko ya leƙa ya ganta a cikin wani littafi annaha min al-ghulu lalle akwai wuce gona da iri akwai tanaffu'i zarfafawa da zafafawa a ciki wala alaqata laha bi tasawwuf wannan tsarin bai da alaka da wani sufanci aw tariqa ko tariqa at-tijaniyya wa sawfa nulahizuha nulahifaha hatta nakadi alaiha bi aunillah maulana sharif ibrahim salih ya ce wannan abubuwa da aka kirkira a cikin ɗariƙa za mu yi ta bibiyarta gaba ɗaya in Allah ya yarda sai mun gabayanta kuma in Allah ya yarda sai an gabayanta ɗaya in Allah ya yarda wa min kula a tadriku anna inkara halal gali alaina a nan da zaka gane wanda yake mana inkari har akan littafin mu na almujir ba wani abu bane laysa lahu sababun mubashir ba wani abun da yasa shi inkarin littafin mu na at-tafsir illa al-hasad sai hassada walgulo da da wuce gura da iri wacce nasu da zurfafawa a cikin lamari wasu ulkasar da kuma mummunan nufi wa kullu zalika shay'un sha'i'un dukkan wannan abu ne mai yaduwa fi nasu a cikin mutane min qadimis zaman a zamani wanda yake tsoho wa rahimallahu al-qutub an-nabilisi haisu qala fi amsali haula'i fi asrihi yace al-qutub an-nabilisi yana faɗa akan irin waɗannan yana cewa fannasu fihim hasadu wa su'u zannin kamala والجهل بالله لكم قد صار شيئا حسنا وكل شخص يدعي ما ليس فيه علنا ولا حياء عندنا منهم ولا من ربنا آه وإن يقولوا جهلوا فروضكم وسننا فقربكم هو الرد هو الرد هو الردى وبعدهم هو المنى yace mutane akwai hasada a tare da su suna da mummunan zato wanda ya kuya jahilci a cikin lamarin Allah a gare su kada su tsara shay'an hasana ya zama wani abu kyakkyawa sannan kowane mutum yana da'awar cewa yana da'awar abin da ba nasa ba a bayyane kuma babu kunya tare da mutane sannan kuma ba su da wani ilimi daga wajen ubangijinmu wa in yakunu jahilu furudakum kai ko da cewa sun jahilci farallan abubuwan da suke kansu wasu mana da sunnoni ba kurunguwar rada abin da suka fi kusa da shi irin waɗannan mutanen shine hallaka wa bu'duhum huwa almuna sannan kuma nisantar su ga shirya shine babban buri don haka anan Maulana Sharif ya yi magana akan guluwi kwarai da gaske kuma ya yi magana akan irin waɗannan munanan akidu hatta masu inkarin littafin sana'a tafsir cikin yan ɗariƙa sauransu duka yawanci wasu guluwi ne kai su ga wannan aiki a musamman shi wanda za mu yi magana akan sa mutumin Sudan wa min ahammi ma yajibu an yuwaliyahu ulama ɗariƙa shine yake mafi girman abin da yake dukkan malaman ɗariƙa a wannan lokacin ihtimamuhum khususan fi hadal asli malaman ɗariƙa mafi mahimmancin abin da ya kamata su bawa mahimmanci a wannan zamanin kuwa tanki ku tsurk wata sauwa shine su gyara waɗannan hanyoyin na ɗariƙa da sufanci mimma alhaqahu bihi haula algulati musamman ga irin masu wuce gona da iri abin da suka zirskarwa da ɗariƙa a wannan zamanin allazi huzzira minhum منذ أقدم العصور wanda an yi gargaɗi a kansu tun zamanunukan da suka wuce malamai na lajira ulama usada sufiya usada mina sufiya sun yi magana a kansu musamman tun a ƙarni wajen na uku ake ta magana a kan waɗannan mutanen to ya kamata duk ɗan ɗarika su mai da tunaninsu akan ya za a gyara tunanin irin waɗannan mutanen maulana shafshar ibrahim salih yana jan hankalinmu ne saboda gyara waɗannan mutane shine mafi girman aikin da yake kan 'yan ɗariƙa ba wani abu kuma bayansa ba saboda su ɗariƙar suke wa illa kai tsaye ta shigowa da munanan aƙidu a cikin ɗariƙa da bid'o'i waɗanda ba za su lissafu ba kau da gani a kansu shine abin da zai dinga lalata al'amuran ɗariƙa ɗin Allah ubangiji ya gyara mana Allah ya saka maulana shakka sharif ibrahim sale da alkhairi Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai tsawon kwana da shi da dukkan ƴaƴayensa gaba ɗaya Maulana Sayyidul Imam Abba Saleh Ubangiji Allah shi ma ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon kwana Allah ya saka musu da alkhairi da irin abubuwan da suke sadar da mu Allah Ubangiji dukkan iyayenmu Allah ya gafarta musu da dukkan malaman mu gaba ɗaya da dukkan mashayikhuna mu Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa namu sai mun ƙara haɗuwa insha Allah a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh